شر القاسية أنت ولي لا حول ولا قوة إلا بالله يا همة الشهيد الحمد لله الحمد لله نعم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله كما يدعى مكسابة من أفراد كلهم saboda wajen sawa su rediyo su tarbiyyar a san wace rana ce aka yi karatu to kamar yau yau dai muna ranar alhamis alhamdulillah sha ɗaya ga watan ramadan shi ya ishirin da ɗaya ga watan uku wato miladiya dubu biyu da ishirin da hudu hijira kuma tana alif ɗari hudu da arba'in da biyar alhamdulillah muna cikin suratu yasin ko insha Allah za mu kai sura kuma mu shiga cikin suratu safati insha Allah Allah ya samu dashi
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
توجيه mun kwana wato lokaci wani zaƙi da lahun mutu kuma bai na ajikun ma halkakun lalakun turhamun kuma ta tihin minayati minayati rabbi illa kanu an hamu radin da annan muka kwana za mu ku shi ne yau kuma ga ina mu tashi wani zaƙi da lahun an fi ku cikin surar yasin wai zaƙi da lahun ai wato idan ai ƙarar fukara wasu sahabaci idan wato fakiran sahabbai suka ce da su wa'annan wato mushrikai suka ce da su an fi ku siyar alaina gare mu ma razaqakumullah daga abin da Allah ya arzuta ku min al'amwali na daga dukiya qala allazina kafaru su wa'anda suka kafiru sai sai su faɗa allazina amanu ga wanda suka yi imani sai su faɗa musu istihza dan yin izgili bihim da su su ce a ni mu yanzu ma siyar da mallau ya sha Allah wa'anda Allah ya so a amuhu sai Allah shi da shi ma siyar da wanda Allah ya so sai ya so ciyar da shi zai ciyar da shi bi mu ta kadikum cikin abun kudurcewa ku haza wannan إن أنتم إلا في ضلال مبين in bi ma'ana ma ma antum ku ne ba ku zamo ba fi kaulikum cikin faɗin ku lana gare mu zalika wa cananka ma mu ta kadikum tare da wato abun kudurcewa ta ku haza wannan illa fi dalalin sai dai kuna cikin kwata mubinin abin mabarci wa fi tasirihi wato wa fi wa fi tasirihi bi kubrihim wa fi tasirihi bi kubrihim mawqi'un azima akwai ma wato mawqi wanda yake mai girma cikin bayyanawa wato kafircin su cikin bayyana wato kafircin su qala allazina kafaru allazina amanu an an man law yasha Allahu amahu eh allazina kafaru ba an sarraha wato su kafirai su ne wato za su faɗi su ce wato ya za mu ciyar da waɗanda ko kuma za mu ci da wanda in Allah ya so zai ci da shi da mu ku za ku ne faɗa a mutan ajin ku wannan duk suna faɗa musu ne haka dan izgili wato istihza'i mm ai kuruna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wai kuruna su kafirai suna cewa mata hazal wa'ad yaushe ne wannan alƙawarin bilbasil tashin alƙiyama yaushe zai zo in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya fiye a cikinsa in dai ku masu gaskiya to ku gaya mana yaushe za a yi tashin alkiyama Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون "Mun ma yanzuruna ai ba komai yanzu da suke saurare ba illa sai hatan sai dai tsawa wahidatan guda ɗaya wa hiya nafhatu israfil ita ce busan mala'ika israfil a rubula ta farko ta'khuzuhum za ta rike su wahum yahassimuna su suna wato husuncece ne a tsakanin bit tashdidi yahassimuna eh wato yahassimuna asluhu yahassimuna ne eh nuqilat harakatu harakatu ta'i ila ila al-sadi wa udgimat as-sadi sai da yahassimuna ai wahum su fi gablatin suna cikin rabkana an ha gabunan ita tashin alkiyama tun da dama ai ba su yarda da ita za a yi ta ba suna cikin wato harkokinsu sun rabkana ba ma sa tunanin za a yi ta to kawai sai gwaram sai ta faɗo eh suna cikin wato rabkanar su eh ya ta hasamu suna cikin rabkanar tasu ya ta hasamu wato bita hasumin kai da kusunceceniya gabkana suna yin dare wasu suna cikin fada tsakanin su suna hukunci sai ne tsakanin su wata bayu'un wasu kuma suna wato cinikekeniya eh wa akalin wato wasu kuma suna cikin cin abinci wa shurbin wasu kuma suna cikin shan wato abin sha ga zalika da wani wannan wato suna cikin haka kawai sai su ji sun hada cikin alkiyama wa fi qira'atin a cikin wasu qira'a ma yahsimuna ka yadribuna ay yahsumu ba'dhum ba'dhan shadu yana husuma da shashi ولا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ba za su sami ikon yin wasiya ba ai an yi wasu su wasiya eh ba su sami iko ba kawai zuwa za ta yi ba shiri ba tsammani wala ila ahlihim yarji'un ba za su iya komawa zuwa ga iyalinsu domin aswaqihim da kasuwanninsu wa ashgalihim da kuma shagulgulansu bal bar da ya mutuna kawai za su mutu biya a cikin ta ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ينسلون sai a yi busa an yi busa bi suru a cikin ƙaho huwa ƙarnin huwa ƙarnin na fasistani ya ce shi ne ƙaho na busa wato busa ta biyu lil ba'as saboda tashin alƙiyama wa bainan nafhataini arba'una sanatan tsakanin wato busan nan guda biyu da ta farko da ta biyun shekara arba'in za a yi to idan aka yi wannan busar ta tashi fa'iza hu sai ga su su almakuru da su inda aka sa a cikin kabari binnannu min al siluna suna fitowa suna zaruwa min al-addashi daga alkubur da kuburan su larabi suna tafiya ga ubangiji ai za ka gansu ya kabiru suna fitowa da kabururan su bisir ajin da gaggawa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina qalu sai su fada su kafirai wato kafirai daga cikin su wa'anda za a tasa domin za a tashi kowa da kowa za a ta in an busar da kafiri da musulmi kowa tashi zai yi to shikenan idan an tashi gaba daya sai su kafare daga cikin waɗanda suka tashi sai su rika cewa ya wailana ai ya halaka mu ko masdarun shi wailana masdari ne lafiya da hubai da fi'ili min lafzi daga lafazinsa sai su ce ya halaka su man ba asana wa ya tashe mu daga makwancin nan namu eh la'annahu saboda cewa su kanu sun kasance bainan nafataini tsakanin busan nan guda biyu ta mutuwa da ta tashi na imina sun kasance suna masu bacci lam yu'azzabu kuma ba a yi musu azaba ba shine sun farka zai ce waye waye ya tashe mu da hukuncin nan namu haza wannan wato wani da ka yi tashe mu da wannan wato hukuncin namu azaba hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun haza ai albasu tashin al-qiyama ai mallazi wa adbihi rahman shi ne abinda ubangiji mai rahama yayi alƙawari da shi wa sadaqal wa sadaqa fihi al-mursalun manzannu kuma suka gaskiya a cikin su sun fada sun fada sun fada eh to su kafiran aqarru sun yi furci sun yarda da tashin alkiyama amma hina la yanfa'u ya la yanfa'u al-iqrar lokacin da furcin ba zai musu amfani ba wakila wato aka ce yuqalu lahum zalika za a faɗa musu zalika wannan إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أراد الله بعث الخلائق إذن الله يعني بتاشن هلتا شايف نوعي
أمر جبريل sai umarci mala'ika jibrilu وميكائيل da mika'ilu وإسرافيل da israfilu أن يذهبوا إلى الجنة da fi aljanna ويأخذوا لباس رسول الله صلى su الله je su ɗauko tufan manzala sallallahu alaihi wasallama ودابته eh da ودابته dabban manzala wacce zai hau يأتوه sai su zo sai su zo masa يأتي إلى لقاء dan ربه ya zo zuwa ga haɗuwa ga ubangijinsa ويقولون za su ce الأرض كلها مشتبكة بالأشجار wato dukkan ƙasa ta ta ta wato ta cuɗanyi bil ashjar da itatuwa ta sassaƙafe ta sassaƙafe والنباتات wanda ba ta ci da tsirrai وليس على وجه الأرض أحد ya taharraku ba wani ɗaya a bayan ƙasa da yake motsi لا تجد قرية ba za ka samu wata alƙarya ba ولا شيء ba wani abu sai suka ɓace duk halitta la ya arifu na mahallar rauninati ba za su san wato wato su mala'iku ne wasu wanda za a tura Eh, eh, duk komai ya cuɗanye ba su gane ina madina take ba inda za a je a taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يقولون لجبريل ya kuru za su faɗa da jibril daga jibril أنت الذي ألفت طريق المدينة kai ne ka san ka saba da hanyar madina قل لنا alaiha ka shirya da mu zuwa ga madina
يأتي جبريل sai jibril ya zo ويدلهم على محل sai ya النبي shirya da su a bisa mahallin annabi sallallahu alaihi wasallama
يوقظ رسول
sai a الله صلى الله عليه وسلم farkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya jilisu sai ya zauna ويقول yana tashi yana zama sai ce ummati ummati al'ummata al'ummata aina ummati ina al'ummata um يقولون yaqulun da za su ce إن الله ما بعث أحدا kablaka Allah bai tashi ɗaya ba kafin kai ويصبرونه سي- ويكفونه لباسه sai su ɗaura masa tufofinsa
قال ala shi kenan sai ya ce آتي أبا بكر ati ababakarin ababakarin sai in zo gun abubakar sai in tashe shi آتي عمر sai in zo gun umaru shi ma in tashe shi يقول الرسول صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba hadisi ne Tirmidhi ne ya fitar da shi وسلم daga Abdullah bin Umar eh aha.
أول من تنشق عنه الأرض manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne farkon wanda kasa za ta tsage gare shi ya fito daga kabari إلا أني أجد موسى قائما illa an sai dai ni zan zo zan fito zan samu Musa a tsaye متمسكا yana mai rike قائمة da makyangama min qawaim al daga makyangamin al-arji فلم أدري ban sani ba هل هل an nufi hafihin ruhu shin an busa masa rai kabili kafin ni أو جزء بساعة الدور ko kuma a an saka masa ne da wannan suma da ya yi na durusi na لن يكن ممن سئك bai zama daga cikin wa'anda wato da aka yi musa suka suma suka wato mutu ba
نعم لما نفخ النفخة الأولى yayin da lamma nufi hannafatul ula balfalan da kuma mimman sa ika lamma nufi hannafatul ula a daiki نعم Eh, لن يكن ممن سئك لما نفخ النفخة bai الأولى zamo ya wato ya wato mutu ba ko kuma ya suma yayin da aka yi busa busa ta farko
ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك da to sai ya zo manzan ya ci rasulu kewo ويأتي sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba da zalika bayan wannan عمر إسرافيل بالنفخ
to to ya amfi umaru ne inda wawo ne ko alhanza akan wawo take عمر إسرافيل sai a wato sai a yi wa israfil umarni bin nafi da busa bi sura cikin ko
نعم kayan fahu shi kenan sai ya yi busar فإذا هم yana da dasi sai da duk halitta sai ga sanar daga kaburburan su yan su nuna suna wato zaruwa ila rabbi suna tafiya zuwa ga ubangijinsu كل قبر يخرج منه kowane wato kabari wato mutum dubu ne au mi'atun ko ɗaruruwa ne za su au asiyatun ko gomanni ne za su fito daga cikin su suna izan juna ilal mahashari zuwa ga tashin alkiyama Eh, kowa ya tashi kowa ya fito za a ci eh kamar yadda muka bayani kwanaki ba wanda ba wanda wato zai san lokacin eh Allah ne ya san lokacin tashin alkiyama eh amma da zarar an busa ta farko daga busar farko zuwa ta biyu shekara arba'in ne Eh, idan an fito kuma kowa abin da yake gabansa ba magana Eh, sai dai ka ji kawai wato tafiya za ka yi ta ji eh Eh, sab sab sab sab kawai sai tafiya ta shi alƙiyama nan ne fa ake tsere wanda suka bi Allah da wanda ba su bi Allah ba Hmm. Hmm. Mhm.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون wato in kanat illa sai hatan wahidatan ai ma kanat wannan tsawa ba ta zama illa sai hatan sai dai tsawa ce wahidatan guda ɗaya idan jibril ya busa fa izahum jami'un ladaina sai ga su dukkan su baki ɗaya muhdaruna ababan halartarwa inda na ladaina inda na a wajen mu فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ta'malu a yau dai la tuzlamu nafsun ba wata rai da za a zalunce ta shay'an wani abu eh kowa ba za a zalunce shi abin da kai shi za ka girba wala tujzauna kuma wato ba za a saka muku ba illa ma kuntum sai dai sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون fakihun in haƙiƙa yan aljanna al-yawma a wannan yini sun tabbata fi shugulin cikin wato aiki bi sukun al-ayn shugulin wa dhammaha ma wato shugulin kenan ai amma fihi wato gaburan abinda ahlun nar yan wuta suke cikin sa su yan aljanna sun shagala min ma talata zuna fi daga abinda wato suke wato jin daɗi da shi kabtu dadal abkari kamar aure da aka aura musu wato mata budurwi wanda la shugula ba to aikin da zaka shigaltar da su ba aiki ne ba ya abuna za su wahala fihi a cikin sa da annal jannata dan cewa aljanna la nasba fiha babu wahala a cikin aljanna
هم وأزواجهم في ظلال على الارائك الأرائك muttajiqun متكئون duk wanda ya shiga aljanna dama ba zai wahala ba eh wahala a nan rayuwar duniya take eh kai wahala ka bi Allah to sai ka girbi abu amma in kai wahala baka bi Allah ba ka kai asara a nan kai asara a can Allah kiyaye mu saboda haka babu wahala a gidan aljanna zama ne kawai na jin daɗi eh wanda duk suka bi Allah za su samu wannan fakihuna suna wato masu wato jin daɗi ai na'imuna suna masu ni'imtuwa khabarun sani li inna labari na biyu ga inna wal awwal da farko kuma fi shigul cikin ya to fi shigul ne hum su wa azwajuhum da matekun su fi zilalin suna cikin inuwoyi ai jam'u zillatin au zillin wato cikin wato inuwoyi khabaru wato khabarun labari ne ai la tusibuhum shamsu rana ba za ta same su ba suna cikin inuwoyi alal ara'iki bisa gadaje jam'u arikatin shi ara'iku jam'i ne na arikatu ko sariru shine gado fil hajalati cikin alkilla awul furuji ko kuma shimfiɗu biya a cikin da muttaki'una suna masu kishingida wato muttaki ne suna masu shingida shi kuma wannan labari ne na biyu wato labari ne na biyu hmm.
لهم فيها فاكهة ولهم ما Da'o يدعون abin marmari ya kasance gare su fiha a cikin a cikin aljanna walahum fiha ma yad'una wato abin da suke suke buri ya tafi da gare su fiha a cikin aljanna سلام aminci ai wato mubtada mubtada ne قولا من رب رحيم kaulan zance ne ai bil qawl zance hamru labarin sa amincin nan min rabbin daga ubangiji ne rahimin mai jin kai bihin da su aw yaqulu lahum ai ya zai faɗa lahum gare su ya ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku وامتازوا اليوم أيها المجرمون kuma zai faɗa zai ce wa mutazul yawma eh ku wato ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai in tazo ku ware al yawma ayyau ai in faridu ku kadaita ku ware annal mu'minin ga gurin gaburan mu'minai in daktilatihi ya cuɗe wasu bihin da mu'minan saboda kamar yadda muka faɗa an an busa tashi aka tashi to duk a hausa da za a tashi da mu'minan da kafiran kowa ya- kowa baya ganin kowa kowa dai ya taso to sai kuma ubangiji ya ce to a ware kowa ya ware eh kowa ya ware kafirai su ware mumiye kuma su ware eh ba ba kai kanka ba za ka san sanda za ka ware ba kawai ware wacce za ta ware ka eh tunda umarni ya zo
على معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ta'budu shaytan alam ahad ilaykum shin ba umarce ku ba ya bani adama ban yi umarni gare ku ba ya ku wato yayan annabi adam ala lisanin rusuli a bisa harshen manzanni na na yi wato na umarce ku Allah ta abudu shaytan cewa kar ku bi shaytan kar ku bauta masa ai la tudihu kar ku biyayya gare shi إنه لكم عدو مبين shi dai wato shi dai shaidan wato abduhu maki ne lakum gare ku mubinun mabayyanin gaba gare ku shi makiyinku ne kuma gabarsa a bayyane take وأن اعبدوني ubangiji ya ce na umarce ku ku bauta min awwaki duni ku kadaita ni wa adiuni ku biyayya gare ni هذا صراط مستقيم wannan shine tafarki wato mustaqimin madaidaici ولقد ضل منكم شبلا كثيرا kira kaga ni ibu ani ibu duni hada siratun mustaqimun ko ai wahi duni wannan ba wato na gaya wa manzanni su gaya muku duk ba ku yadda ba to kuma yau in kun zo ba ku da wata hujja yau ba ku da abin da za ku faɗa eh wala qaddalla minkum jibillan jibillan wato jama'a wato halitta kasiran mai yawa wa qad wala qaddalla wallahi wato sun bata minkum daga cikin ku wato jau wato ai sun bata daga cikin su ai jam'u jabil ne ka qadim fi qira'atin da damil ba jugulla kenan eh wato jama'a wato halitta mai yawa wallahi sun sun halaka wato sun bata minku daga cikin ku afalam afalam takunu takunu ta'qilun shin ba za ku kasance ku zama kuna hankaltar adawatahu kiyayya shi shedan ba wa idlalahu da batar da wato batarwarsa aw ma hal eh, wato da batarwarsa da irin da batarwarsa aw ma hal bihim ko kuma a'a, ba za ku hankalci abin da ya sauka da su ba min al azabi na daga azaba wato tun ana duniya abin da ya samu an suka kafirce wayansu an wato wasu kuma wasu an kisfe su wasu wato an an an nutsar da su cikin ruwa wasu kuma an an kawo tsakon kwani an halakar da su duk wannan azabar wato ba za ku ba za ku ba za ku lura da ita ba ku kuma nuna balle ku yi balle ku yi imani wai qala lahum za a ce musu bil da a gidan lahira sai musu hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun wannan ita ce wutar jahannama wadda kuntum kuka kasance ake muku narko da ita islawha al-yawma bima kuntum ku takfurun shige ta al-yawma a yau bima kuntum takfurun saboda kasancewa ku wato abinda kuke kafircewa wato saboda kafircin da kuka kasance kuke yi to yau za ku wuta za ku shiga tunda ba ku zo lahira ba sai a kafirce to makamakon kuma ta tabbata ita ce wuta اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم ايو دي zamu yi miki ala abwahim bisa wato bakunan su ai bakunan alkufara kafirai li qawlihim saboda fadin su da suke cewa wallahi rabbi la ma kunna mushrikina wa tukallimuna in muka toshe bakin su muka yi mike shi wa tukallimuna aidihim sai hannayen su su yi mana magana ya hannu sai ya faɗi duk abin da yi an sace kayan wani ne an je an kashe wani mun- hannun nan ni da ni aka kashe wani da ni aka yi kaza shi zai faɗa ba baki ne zai ba zai baki ba zai faɗa ba wata shahadu arjuluhu kafafuwan su ma su yi shaida duk inda ta taka ta je wato wato wato duk inda ta taka wa gairuha wannan ma kafafuwan su ma za su yi shaida bi ma kanu da abin da suka kasance ya kasubuna suka aikata suka tsururantawa wa kullu uduyin kowace gaba yanzu zai furci bi ma sadara da abin da ya faru minhu daga gare shi baki ya faɗa ido ya faɗa wato wato hanci abin da ya sheƙa ma in ba na gaskiya bane ya faɗa ƙafa ta faɗa farji ya faɗa komai sai ya faɗa shi zai shaida Hmm.
ولو نشاء لقفزنا على أعينهم فاستبقوا Ra- الصراط walau da sha'u da mun so walau da sha'u da mun so laɗa masana ala'ayi da mun shafe bisa idanunsu ai la'a amai na ha da mun makantar da ita ɗamsan da shafewa ba su tabaku wato ai ba su tabaku ai ibtadaru wato sai su yi gaggawa a sirada wato ta- tafiya wajen siradi ai a ɗariƙa wato tafarki zahiri ne suna masu tafiya ka adalci kuma al'adarsu fa'anna وأنا da يبصرون suka gawa gaggawan nan suka tafi to kai fa yusiruna ya za su gani hina idan a wakusu nan ya za su gani ai ba za su gani ba ai la yusiruna ba za su gani ba tunda mun shafe idan nasu ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون da mun so da masahanahu da mun shafe su iradatan sun zama barai wa hanazira da alkhanzirai au hijaratan kuma ma mu kuma mu mai da su dukkan su duwar watsi eh ala makanatin a bisa inda suke fi qira'atin makanatin jam'u makanatin ya bi ma'ana makani ai fi manazilin duk sai mu musu haka mu mai da su barai ko alhanzirai ko kuma mu mai da su ma duwatsu eh fi manazilin a gidajensu inda suke ba masta ɗa'u mudiyyan ba za su samu ikon shuɗewa ba su tafi su dawo su tafi wala yarjuna wala su dawo ai lam yaqdiru ba za su samu iko ala zahabin bisa tafiya ba wala alama ji wala bisa dawowa ومن نعمره ننقصه في الخلق Filhal, wanda duk muka raya shi bi dalata asli da tsawaita asalinsa to nan kusu za mu tauye shi eh za mu tauye shi bil halqi a cikin halitta ai wato wato khalqi halittarsa fa yakunu ba'da quwwatihi wa shababihi da ifan wa harma wato wato sai ya kasance bayan karfinsa da samartakarsa sai ya zama kuma rarrauna kuma hariman sai ya zama kuma tsoho ya tsufa shikenan ba magana tafiya ta tafi أفلا تعقلون shin yanzu ba za ku hankalci cewa annal qadir cewa mai iko ala zalika bisa wannan al-ma'lum abin sani inda mu a wajen su qadirun mai iko ne alal ba'as da tashin alkiyama wa yu'minuna balle su imani وما علمناه الشعر وما ينبغي له mu dai ba mu koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu koya masa ashira waka ba wannan raddu raddi ne liqaulihim da fadu sun suka ce inna ma ata bihi min al-qur'an min al-qur'an shi'ru cewa abinda manzo Allah ya zo da shi daga alqur'ani waka ne sai Allah ya ce a mu dai ba mu koya masa waka ba kuma ma kuma ma yan bagi lahu kuma ba zai sauƙaƙa wato waka ba ta sauƙaƙa gare shi ba ma'ana ba za ta yi sauƙi yadda har zai yi ta ba إن هو إلا ذكر وقرآن مبين in huwa ai laysa allazi atabihi ai abin da yazo da shi bai zamo ba illa zikirun sai dai izatu wa'azi ne wa qur'ani da kuma abin karantawa mubinin mabayani ai qur'ani ne wanda yake bayani wato na hukunce hukunce ai muzhirun mai wato ai muzhirun mai bayan mai bayyanawa lil ahkamul hukunce hukunce wa gairi hada wannan ta لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين litunzira man kana hayyar bitta'i wal yayi ko litunzira ko liyunzira dan ka gargadi man kana hayyar wanda ya zamo rayayye ayya ilu wanda yake zama yana hankaltar abin da ake faɗa wato ana han- yana hankaltar ma yu sadabu bihi abin da ake zance da shi in an faɗa masa wato yana hankaltar wannan abu wa humul mu'minuna sunu sunu mu'minai ashe kaga mu'minai sune rayayyu eh tunda kafirai su ko ba su hankalta kaga wato sune matattu kenan eh domin cewa yi man kana hayyan wanda ya zama rayayye ya aqilu yake hankalta ma yu hadabu bihi abinda ake masa zance da shi sai kuma yace wa humul mu'minun su ne mu'mine kaga ashe duk wanda baya hankaltar abinda manzo Allah ya zo da shi kaga ashe matacce ne ko da gashi yana tafiya yana raye a- a ganin mutane eh wai hikkal qawlu kuma zance kuma ya kyankyanta bil azab da azaba alal kafirin bisa kafirai hum kalbayyitina su kuma kafiran nan kaman matattu suke wala ya aqiluna ma yukhadabuna bihi ba sa hankalta abin da ake musu zance da shi أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ko مالكون shin ba su sani bane wal istifham lil takriri eh wal wawu dakhilatu alaiha lil adabi wawun adabi ce ko shi shi kuma wato istifham lil takriri ne ai sun san anna khalaqnahum mu dai mun halicce su bi jumlatin nasa cikin jumlar mutane wato wato mimma ma wa- wa- wa- wa- halakna lahum ne ba halaknahum ba shi eh ai sun san anna halakna lahum mu ne mun halittan musu a cikin jumlar wato annasu mutane mimma amilat aidina daga abubuwan da hannun mu ta aikata ai wato ikon mu ya aikata ai amillahu muka aikata shi bila sharikin ba tare da wani abokin tarayya da ya haɗu da mu muka aikata wannan aikin ba wala mu'inu wala wani ya zo sai muna yi ya taimaka mana duk babu wannan to ya san wato da ikon mu muka wato muka wato muka halittan musu an'aman dabbobin ni'ima hiyar ibilu ita ce raƙuma wal baƙar da shanu wal gama- wa- wa- hiyar ibilu ita ce raƙuma wal baƙar da shanu wal ganamu da dabbo- da tumaki da awaki fahum laha malikuna su kuma masu masu wato mallaka ne laha gare ta ai babiduna wato masu kiyayewa ne وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ya يأكلون kulo wata ha- kuma mun hore ta lahum gare su wato mun halicce su ko mun hore su ga wato su mutane wamin hara kubuhun wato abun hawan su yana daga cikin ta aimar kubuhun abin da suke hawa wamin hara daga cikin ta kuma ya kulo da suke samun abin da suke ci kaga in ba dan horewa Allah ba dan adam ya zai rika sarrafa raƙumi raƙumi ya fi shi girma eh, ya ninninka shi a girma kuma ya fi shi ƙarfi ko kuma ya za a kawo bijimin sa ga dan yaro kankari yana sarrafa shi ai horewa ubangiji ce ba don Allah ya hore ba ai ba wanda ya isa yi wannan eh sai dai da horewa ubangiji Mhm.
ولهم فيها منافع ومشارب abubuwan amfani ya kasance gare su biya a cikin wannan dabbobin kasuwa biya kamar sufinta wa aubariha da waburinta wa asariha da gashinta wa masharibu da abubuwan sha min labariha daga nonanta wato daga nonanta ai jam'u mashrabin bi ma'ana shurbin abin sha aw mudihu ko bugiransa afala yashkuru أفلا يشكرون shi yanzu ba za su gode wa almun'im alaihim wanda yake musu wannan ni'ima ba bi hali almun'im mai ni'ima bi hali ita alaihim gare su ba za su gode musu ba wa yi minu na balle su imani ai ma fa alu zalika ba su aikata zalika wannan ba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون sun riƙi alihatan alloli gumaka ke in duni layi koma bayan Allah ai gairihi wa wato wannan sa wato sun riƙi wannan gumakan ya abu duna suna bauta mata la'allahum wato ko su yunzaruna a taimake su ma'ana ayyumna'una a kare su min azabin lahi ta'ala daga Allah daga azabin Allah ta'ala bi shafa'ati adihatin da ceton wa'annan gumakan nasu bi zamiyin ariyawarsu لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون la yastajibuna su wa'annan gumakan nasu ba za su sami ikon taimakon su ba nuzilu an saukar da su manzilatul uqala'i masaukin masu hankali wato su wato gumakan sai ake yin magana kamar da masu hankali ake yi eh saboda wato a yi musu tahakkumi eh na wulakanci saboda haka ba za su sami ikon nasarar wato taimakon su ba walahum wala su kansu alihatun wato alihatuhum su allolin nasu min al-asnam da guna gumaka wa wa hum su ai alihatuhum wato wannan gumakan nasu ai jundun runduna ce lahum gare su bisa niyan ariyawansu bi za'amin nasrihim kai dariya wato taimakon su mudaruna ababan halartawa bin nar a cikin wuta wato da su wato mutanen eh da su wato ba su iya taimakon su ba eh la ba za su iya ba su da iko su wannan gumakan ba su taimaki kansu ba balle kuma su taimaki ma wasu to ba su samu ikon wato taimakon su ba to da su gumakan nasu da su kuma wato dukkan su ababen halartawa ne a cikin wuta wato tare da su wa'anda suke bauta musu فلا يحزنك قولهم kan zancen su ya bakanta maka rai wanda zance ne wato zancen su da suke maka magana su da suke gaya maka da suke ce maka lasta mursala kai ba manzo bane wa gar zalika da wannan wannan إنا نعلم ما يسرون wama yu'linu da وما يعلنون
mun san abin da suke koyewa a zakatun su da abin da suke bayyanawa in zalika da wannan wa gairihi wato da wannan safar jazihim za mu saka musu alaihi akan sa أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين mubin shi yanzu mutum bai sani ba ne wa huwa asi dan wa'ilu shi ne asi dan wa'ilu shin bai sani ba ne an na halakna wa cewa mu mun halicce shi min nutfatin daga digon mani ila an sayyarna hu shadida har dai muka mai da shi ya zama shadida mai tsanani kauyen mai karfi fa iza huwa sai gashi ya zama khasimun mai tsananin husuma da nagari yana jayayya da mu mubinin kuma mabayyanin husuma fi nafi liba'as cikin kore tashin alkiyama وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ya saba mana masalan masalan misali eh ya saba mana misali amma wanda sai a tsawo amma ya manta shi ya aka aka halice shi eh ya zo ya mana misali ga misalin nan Allah zai faɗa amma ya manta shi yaushe ne wato yaushe ne shi aka halice shi ya aka aka halice shi sona ne ya manta yaushe shi- ya ya aka ya manta domin sanda aka halice shi ai bai sani ba kawai ganin sa yayi a raye eh to ya saba misali wato wanda sai ya halkahu amma ya manta halkahu halittarsa cewa minal mani daga mani aka halice shi wa huwa agrabu wannan da aka halice shi daga mani nan agrabu shi ya bubba kunta min mislihi daga misalinsa ya kala sai ya ce me قال من يحيي العظام وهي رميم har sai ya ce waye yake raya waye zai raya alzama wato kasusuwa wahiyar rame ita bayan ta ta diddige ai wato wahiyar bayan ta zama tsohuwa walam yaqul bitai bai ce da ta ba da annahu ismun domin sif- suna ne la sifatan wato wato ba sifa ba wai ba ce ramimatu ba sai ce ramim da annahu saboda shi sunan suna ne ba sifa ba waru ya an rawaito annahu cewa shi asi dan wa'ilu akhadha azma ya riki kashi ne ramima riddigagge fafattatahu shikenan sai ya marmashe shi wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallama a tara yuhillahu haza shin kai yana ganin Allah zai raye wannan da na marmasa din nan ba da ma baliya bayan ya tsufa wa ramma ya riddige qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na'am haka ne, zai tashe shi wai duhilakan nara wai duhilakan nara kuma ya shigar da kai wuta wannan kashin Allah zai tashe shi ya rayu kuma kai ya shigar da kai wuta to amsar da manzo Allah ya bashi kenan shehu ya magana a nan wurin an duba abin da shehu ya ce
قال للرسول صلى الله عليه وسلم ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama الله تبارك وتعالى إذا مات الإنسان eh, wato Allah ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan wato dan adam ya mutu شار مت عظامه har zai wato aka wato a- wato aka jefar da kusurzuwansa واختلط بالأرض wato wato jikinsa ya cuɗanyi da ƙasa كيف يرجعه إنسانا yaya ubangiji zai dawo da shi ya zama mutum هذا ما يمكنه eh?
هذا ما يمكنه شيء to haza ma yumkinu wannan abin da zai yiwu ne وأقرب من ذلك To amma mafi bakon tamin zalika da wannan إذا أكل إنسان إنسانا idan mutum wato ya ci mutum أو سبق إنسانا ko kuma naman dawa ya ci mutum ومات الإنسان الآكل wato wato shi wato wanda ya cin ya mutu كيف يبعث الله الآكل والمأكول ya ya ce to wa- mutum ne ya cinye mutum Eh, mutum ne ya samu mutum dan wansa ya cinye Eh, duk kuma suka mutu kuma shi ma wanda ya cinye ya mutu suka zama ƙasa to in Allah ya tashe su ya zai ya rarrabe wai abin da ya faɗa kenan وهما سارا شيئا واحدا dukkan su sun zama abu ɗaya domin tare aka binne su a ciki a ƙasa قبل الموت na قبل الموت kafin su mutu duk abu ɗaya ne نعم. وإنسان مات
to da mutum ma da ya mutu وتفرقت أعضاؤه wato gaɓoɓinsa duk suka wawwatsu وأبها في أجواف الطيور wato wasu daga cikin gaɓoɓin suna cikin tsuntsaye wasu tsuntsayen sun cin cinye wani abu وأبها في بدون السباء wato wani shashin gaɓoɓin nasa suna cikin namun dawa كيف يجتمع هذا بعده yaya wannan wato zai haɗu ba'adu bayan an an fatattaka shi kowa wato ɓangarorin su kowanne ya ya ja nasa ya tafi ya za a yi su haɗu قل يريها الذي أنشأها أول مرة Allah ya ce to ka gaya masa yuhi hallazi an sha wanda ya fare ta a farkon mara shi ne zai raya ta كل خلق عليم kuma shi masani ne da kowace halitta ya ce akwai wani wato wani wani wani shi bawan Allah wato ya yi laifi ya yi laifi ya yi laifi ya yi laifi ya ji an faɗi wato cewa an je lahira a wuta za a sa shi ya ji tsoro sai ya yi wasiya ya ce in ya mutu a ƙona shi in ya bushe a sheƙe shi a kogi wato a je gurin iska wannan garin nasa shi a sheƙa shi ya je ya shiga cikin ruwa shi kenan aka yi masa haka aka sheƙa shi shiga cikin ruwa sai Allah ya ce a tattara shi kawai sai gashi ya tashi sai gashi a tsaye ta yi ikon Allah ne eh to mu ƙarasa sura قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ka ce wanda ya halice ta farkon marra shine wanda wato zai raya ta shi zai fare ta wato ya shi ya yi ta asalan babu ita eh ba a yi halitta ba ya yi ta eh duk wani wanda yake halitta yake raye Allah ne ya yi shi kafin Allah ya yi shi babu shi Allah ya yi shi to kuma dan an ce an ya batar da shi kuma zai dawo da shi to me me abin da abin mamaki a ciki eh babu wani abin mamaki a ciki eh saboda haka shi wanda ya raya daita da farko kakkare babu ita to shine wanda zai wato dawo da ita farkon marra ko bugul shin وهو بكل خلق خلق.
عليم shi kuma ubangiji masani ne da kulla khalqin da dukkan makhluqin abun halitta mujmalan a tattare wa mufassilan da rarrabe ila wato wani aka ce wato qabla khalqihi kai mujmalan wa mufassilan qabla khalqihi tun gaban halittarsa wa ba'da khalqihi da bayan halittarsa ubangiji ya san komai jumlatan wa tafsilan kafin ma ya halicci mutum da kuma bayan ya halicce shi duk ya san abin da yake ciki الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا shi ubangiji fa shine wanda ya sanya muku wato wuta eh fi jimla ya sa- ya sanya muku wato huwa allazi ja'ala lakum ko الذي جعل لكم to allazi ja'ala lakum ubangiji shine wanda ya sanya muku fi jimlatul mut- nas cikin jilan mutane ubangiji shine wanda ya sa muku wato naran wuta min ash-shajari kuna samun ta ne daga itace al-ahdar wanda yake kore wato itacen kamar almarahi kamar yadiya wal afar da zirma ai kull au kullu shay'in ko ma dukkan itace illa al-unnab sai dai innab wato unnab kenan dan unnab icen hannu to ubangiji yasa kuna samun wuta daga dukkan waɗannan itacen wato kowane itace ma za ku iya samu ba sai waɗannan kawai ba za ku iya kisun wuta a cikinsa bai za antum وإذا أنتم منه توقدون sai ga ku ko kuna kunna wuta kuna kessa wuta minhu daga itacen eh ai ta da huna kuna kissu wa haza dalun alal qudrati alal basi wannan mai shiryawa mai shiryawa ne wato a bisa wato ikon Allah alal basi ne tashin alkiyama fa innahu cewa ne shi ubangiji jama'a fihi ya tara biyu a cikin sa bainal mai tsakanin ruwa wal nari da wuta wal khashabi kuma da wato wal khashab da kuma wato itace falal ma'u yadfi'un nara shi ruwan ba zai kashe wutar ba wannan naru ta harikul hashaba ita kuma wutar ba za ta kone itacen ba kuma a ciki za ka kyasso wuta eh wannan ai ya isa hikima ta ubangiji mm awalaisa أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم kun shin wanda ya halicci sammai da kasai bai zamo ba ma a izami ma a izami ma tare da girman su shin ba zai zamo bi kadirin mai iko ala an ya haluka misalan musa ya haluka kuma halittar misalin su ba a nasi mutane bisa gada a cikin kankanta wato ai ya girma ya- ubangiji ya halicci sammai ya halicci kasai da kuma wannan samman kowace ɗayan ka duba ta fi mutum girma Eh, mutum nan za ka haɗa ta girman sama to duk wannan bai sa bai gajiyar da ubangiji ba wato sai mu dawo da halittar mutum shi wannan bai zama mai iko ba ya halicci wato misalin sammai bayan kuma inda zai dawo da su din ba su kai girman sammai ba bala بل bale abin zai yiwu ai huwa qadir ubangiji mai iko ne ala zalika bisa wannan ajaba nafsahu ubangiji ya amsa wa zatin sa
وهو الخلاق العليم kul khallaq ubangiji shine mai halitta ai al-kasirul khalqi wato shine mai wato ai al-kasirul khalqi yawancin al-khalqu halitta al-alim kuma sanani bi kulli shay'in da kowane abu da kowane abu kowane abu ubangiji ya san shi إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون fayakun daidai wato shi lamarin ubangiji sha'aninsa idan ya nufin samar da abu ya ya nufin halitta abu kawai zai ce da abun kasance fayakun sai abun ya kasance ai fa huwa yakun sai ya kasance wa fi qira'atin bin nasbi fayakuna adafan ala yakula kenan Ah.
wato mun yi bayanin nan iradar ubangiji kwanan- kwanakin baya ce ya- ya- za a rata shi ayyakula ayyakula hukun fayakun ko ai wai ubangiji fa ba fa kun bai ba irada ce ai eh ba wai sai ya fito ya ce kasance ya kasance ba a'a da zaran iradar ta samu daga ubangiji kawai sai abin sai ya samu eh irin wannan da ana faɗa ne saboda abin da zai dace da hankalin masu fahimta su fahimci ya abin yake cewa su fahimci Allah fa shine yake komai da iradarsa da nufinsa eh amma ai ubangiji in ya nufi abu ya ya samu to kawai abin samuwa yake eh ba wani ba wani ba wani jinkiri a samun sa mm.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء tsarki ya tabbata ga allazi bi yadihi malakutu kulli shay mallaka kowane abin ke ga ikonsa eh wato duk abin da wato yake yake rayayye da batacce da duk abin da kuka sani baki ɗaya mallakarsa yana ga ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala eh malakutu dinnan wato mulku ne zidatul wawu aka ƙara wawata da da ta lil mubalaga saboda wato mubalaga isa matuka ai alqudratu tsarki ya tabbata ga wanda yake da iko ala kulli shay'in bisa kowane abu duk wani abu ubangiji yana da iko da shi mutum ne dabba ne aljani ne mala'ika ne duk sai tasarrufi yadda ya ga dama a cikin su ubangiji duk ikon sa ne domin duk shine ya samar da su eh ya samar da su kuma ikon sa ne ya samar da su tabaraka wa ta'ala saboda haka yana da iko akan komai Mhm.
وإليه ترجعون gare su turzu'una ake mai da ku ai turadduna za a mai da ku bil ayati a gidan lahira kun ga suratu yasin ina ce da zan ce da yan uwa daga farkon surar nan zuwa yanzu da muka kare ta alkiyama sau nawa aka bare ta an faɗi alkiyama da yawa a ciki to ya kamata duk waɗannan wato ina ta gaya mana abin da ake faɗa ɗin nan don mutane wato al'umma masu hankali mu su san cewa ita fa duniya ita ce gurin aiki alkiyama ba nan ne gurin aiki ba alkiyama gurin sakamako ne eh ubangiji duk yana jan hankali dan ai aiki ai aiki ai aiki Allah ya samu dace Amin.
rawatul muzi قول هو إليه ترجعون روى الترمذي أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء قلبه لا شيء ولا شاب قول هو إليه ترجعون
وترمذي turmuzi ya rawaito عن انس ان daga anas رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce كل شيء كلب kowane abu yana da zuciya القران ياسين wato zuciyar qur'ani ita ce suratu قال yasin الغزالي imam al-ghazali ya ce ان الايمان domin imani حتم الاعتراف ingancin sa al-i'tirafu shine ayi furshi بالحشد wato والنشر shine ayi ayi furshi bil hashr da ta- da tarawa wa nashr da kuma daidaitawa wato za a tara mutane kuma wani za a daidaita musu kayan ayyukansu kowa za a faɗi aikinsa eh هذا المعنى wannan ma'ana muƙarrarun abin tabbatarwa ne biya cikin da da ablagi wajen a mafi balaga wato fuska يعني yana nufin مشابهة kalba sai ta yi mushabaha da zuciya allazi bihi yajibu wal badan wanda wato da zuciyar nan da shine wato jiki yake inganta yake zaman lafiya وساسنه الإمام فخر din الدين razi الرازي al-imam faruddin razi ya ga kansa قال النسبي malam nasafi yace ya anna hadhihi surata domin wannan sura laysat fiha wato laysa fiha أن لا تكريم
babu abin da yake cikin da sai dai tabbatar da asalan nan guda uku alwahadaniyatu shine wahadaniya wa risalatu da kuma wato manzanci wal hashr da tashin alkiyama wato duk a cikin ta wato a gurin sa wa'annan uku wahadaniyar ubangiji ka san waye Allah eh ya zaka kadaita shi ya zaka bauta masa wato me hukuncin wato tara wani abu da shi eh shine farkon abin da zaka karanta a cikin wannan sura sannan bayan su kuma ka ka- ka karanta risala irin gargaɗin da Allah ya yi wa kafiran maka kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin abubuwan da ba- Allah ya kawo na hakurkurtar da manzo Allah irin abin da ya samu manzanni da suka gabace shi irin kuma abin da aka kawo na manzannin dan kafirai na wannan zamanin su ga irin wannan abin su ɗau darasi su imani eh bayan wannan kuma ubangiji ya tabbatar da tashin alkiyama za a yi hashiru za a tara dukkan al'umma kuma za a yi hisabi eh wa'annan kusan ijmalan ya ce wayannan abubuwa uku su ne ƙararrawan da za a fahimce su a cikin sura وهو القدر الذي يتعلق بالقلب shi ne wato gwargwadon abin da yake ratuwa ga- da zuciya والجنان na'am والجنان da zuciya وأما الذي باللسان amma wanda yake da harshe وبالأركان da kuma wato rukunai gaɓoɓi ففي غير هذه السورة su suna wani wannan sura فلما كان فيها أعمال amalul kalbi yayin da aikin zuciya ya kasance biya a cikinta لا غير مسماها la gairu ba wani ba ba wani abu ba sai wannan su samma ha kalban sai ya ambace ta zuciya ولهذا amma da bi qira'atiha indal muhtadari haka nan saboda haka ya umarci a karanta ta inda wato wajen wanda ya zo muhtadar hadin wato mutumin da ya zo mutuwa wato aka ga dai rashin lafiya ya kama shi da wuya dai ya tashi to aka ce to a karanta masa li annahu bi zalika saboda cewa shi bi zalika alwaqt a cikin wannan wakatin ya kuni lisanu harshe zai kasance da iful quwwati mai raunin karfi wal ada'u gabbai kuma saki daton wato ta faffa ta saraya lakin da kalba sai dai cewa zuciya kada a gaba da Allah shi zuciya kawai ita ce take tunanin ta gabata zuwa ga Allah ورجع أما سوى wa kuma dai zuciyar ta dawo ga barin abin da ya wani shi Allah bai qura'u indahu sai a karanta ta a indahu a wajen sa ma yuza ma yas ma yuzadu bihi watan abinda za a ƙara masa da shi abinda za a ƙara masa ƙarfi bihi da shi fi ƙarfi a zuciyarsa wa yastabdu yaqinuhu kuma yaqinin sai ya karfafa bil usul salasati da wannan asalan guda uku da muka faɗa wato tauhidi da risala da hashru
قال صلى الله عليه وسلم sallama ya ce yasin لما قرئت له lima qur'at lahu na sawi ne ko yasin yasin dai ga abin da aka karanta mata wato duk abin da aka karanta akan yasin to daidai ne abin zai yi وحكمة اختيار الصالحين في استعمال التكرار wato hikimar wato zaben salihan mutane wajen wato amfani da ita a maimaita نعم كأربعين kamar a karanta su hudu أو سبعين ko bakwai أو أحد وأربعين ko kuma ɗaya wato arba'in da ɗaya أو غير ذلك ko wani wannan شدة الحجاب wato tsananin hijabi ne والغفلة على القلب da kuma gabala ga zuciya wato gabalar zuciya وبه
Ha? ai ba mayasin ba yasin ba ma wato idan aka ɗauko salatin fati kaɗai ƙwaya ɗaya in ka karanta duk buƙatar ka ta isa ta salatin fati amma rauni rauni na zuciya salatin fati salatin fati salatin fati ta karantawa to yana da kyau za a samu lada amma in kana da yaƙini duk wata bukatar ka ɗaya ta isa eh ɗaya za ta yi Kara lafiya.
isa ake son a samu wato zuciya ta zama a tsaye Mm. to mu je shi kenan so haka yasin lima ƙuri a talabi duk abin da ka karanta wa yasin kafa ɗaya ta ishe shi ko menene duk girmansa duk tsananinsa abin da ake so zuciyar ka kai ka yadda da haka kai ka ba ta girman ka ga yasin din ai tana da girman ta duk abin da aka faɗa in dai kana da yaƙini a zuciyarka ai ba wata magana ba sai ka ta karatu kana ta abin da ta- ɗaya in ka yi ta isa amma ka ka zama ka ka tsaya da zuciyarka eh mhm. imam lafi'i ya ce ya zo a cikin hadisi cewa aikin mutum za a binne shi da shi a kabarinsa idan wato aikin ya zama makusanci ne kariman wato mai girma ne wato nagari ne sai Allah ya gir wato sai aikin ya girmama abucinsa idan wato la'imi ne wato shi kenan sai ya wato sai ya ra- sai ya cutar da shi ai in ya zama aiki ne na gari wannan aiki na gari sai ya ɗebe wa ma'abucinsa kewa ya masa albishir sai kuma wato ya yalwata kabarinsa kuma wato sai a haskaka kabarinsa kuma ya tsare shi daga duk wani abu wanda yake na tsanance-tsanance da abubuwan tsoro idan ya zama aikinsa mummuna ne na sai ya firgitar da ma'abucinsa kuma ya tsoratar da shi kuma wato ya ya kuntata kabarinsa wato kuma ya tozarta shi kuma ya yi masa azaba وخلى بينه وبين الشدائد kuma ya bar tsakaninsa da tsakanin abubuwa na tsanance-tsanance ba zai kare masa wani abin tsoro ba ko wani abin tsanani Eh, sai ya bar shi da su kawai والعذاب da azaba والوبال da wato musiba وعن بعض الصالحين an karɓo daga shashin salihai في بعض بلاد اليمن da a a cikin shashin wani garuruka na yaman أنه لما دفن بعض الموتى cewa wani lokaci yayin da aka binne shashin matattu وانصرف الناس mutane suka juya suka tafi سمع في القبر صوتا sai aka ji wani sauti a cikin kabari وجكا حنيفا da kuma wani wani wato bugu wani mai wanda yake mai tsanani وخرج من القبر كلب أسود sai wani wani kare baki ya fito daga kabarin قال له الشيخ صالح sai wannan shehi ingantacce ya ce da shi ويحك ويحك kai tanka أي شيء أنت kai menene kai قال أنا عمل الميت ya ce ni ni ne aikin wannan mamacin da aka binne قال kala sai ya ce هذا الضرب فيك أم فيه wannan dukan da muka ji kai ake wa ko shi ake wa قال kada sai karen ya ce da shi هي wato ni ake duka وجدت عنده سورة ياسين wato shi da aka zo za a doke shi sai aka same shi yana da surar yasin a cikin zuciyarsa da وأخواتها yan uwan surar yasin فحالت بينه وبيني wato shi ne wato sai wannan surar yasin da yan uwanta sai suka tsare tsakaninsa da ni قلت واضرب shi kenan sai aka rika duka na maimakon sa
واضرب قال لا واضرب
shi ne sai aka dake ni in ji shi aiki in ji shi karen Eh, ai aikinsa ne ya fito a surar kare Mm.
واضرب faɗo sai aka kore ni قال اليابي malam ya fi ya ce قلت sai na ce لما قوي عمله الصالح lamma قوي عمله yayin da الصالح.
aikinsa wato wato ƙauye amalu aikinsa wato nagari ya ƙarfafa غلب عمل غلب عمله الصالح to galaba amalu salu aikinsa nagari shine sai ya rinjaye وقرد عنه بكرم الله ورحمته sai aka kore mummunan aikin da kar- da karamcin Allah da rahamarsa ولو كان عمله القبيح أقوى da wato mummunan aikin sai zamo shi ya fi ƙarfi لقلبه da ya rinjaye shi وأفزعه da ya tsoratar da shi ya firgitar da shi da ya masa azaba نسأل الله الكريم muna roƙon Allah mai karamci الرحيم mai jin kai لطفه muna roƙonsa wato tausasawarsa ورحمته da rahamarsa da kuma rangwamansa وعافيته لنا wato da kuma wato afiyarsa gare mu ولأحبابنا da masoyanmu وإخواننا da 'yan المسلمين uwanmu musulmai baki daya اللهم أجب دعاءنا بحرمة سورة ياسين Allah ka amsa addu'a mu dan alfarmar surar yasin Amin. Amin. to
بسم الله الرحمن الرحيم bismillah to za mu za mu shiga cikin suratu safat ayar da zai farko babbar tabbata surar safat Bakara Abu Amr.
نعم وقرأ أبو أمر Abu Amr ya to bar qira'at ko. Ka duba za mu dawo kan. Eh, Bismillah.
والصافات صفا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا Allah ya rantse da mala'iku masu yin wato sahu sahu ai almala'ikatu mala'iku ta sifu nufusaha ta ke yin sahu sahu da kan tafi ibadati a cikin wajen bauta wa bautar ubangiji au ajini hata ha ko kuma tana yin sahu sahu da fukafukan tafi hawaye a cikin iska tan taziru tana sauraron ma tumaru bihi abin da za a umarce ta da shi والزاجرات زجرا ya rantse da masu tsawatarwa su jira tsawatarwa ai almala'ikatu mala'iku tuzuru sahaba take tsawatar da wato girgije ai tusuquhu da take koro girgije فالتاليات ذكرا taliyati ya rantse da masu karatu ai qurra'ul qur'an masu karanta alqur'ani ya tilunahu da suke wato karanta shi zikiran ambato إن إلهكم لواحد hakika dai ubangijinku ya ku mutanen maka wallahi guda ɗaya ne
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب mashayar المشارق shi ne ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu samman da kasai da duk abin da yake cikinsu shi ne ubangijinsu kuma shi ne rabbul mashari ubangijin wato mahudar rana aiwal magaribi da mafaɗarta ai lishamsi ai ai lishamsi ga rana wato shi ne wato rabbul mashari ubangijin mahudar rana wal magaribi da mafaɗarta lishamsi ga rana ai laha kulla yawmin mashriq mashriqun wa maghribun ko wato ita rana kullum tana da mahuda da mafaɗa إنا زينا السماء الدنيا بزينة mafi kawaki الكواكب dai mun kawace saman duniya bizinata da adan alkawaki taurari ai bi iha da hasken wato taurari au biha ko a'a ko da taurarin ma dai muka kawace ta wal idafatu idafan nan lil bayan ta bayani ce ka qira'atu tanwin zinatin kenan al-mubayyan mai mai bayani bil kawaki da wato taurari wato duk wannan wato ubangiji yana fara yana bayani na ikonsa ne wa hibzan وحفظا من كل شيطان مارد wa hibza ko mun kiyaye sa- sannan nan mun sa mata tsaro eh mun sa mata tsaro eh kamar yadda muke karantawa a cikin wato dalailun nubuwa lokacin wato ran ran suna da maulidi muna faɗa lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato irin wato aljanu da suke zuwa suke sato ji suna kawo bokaye to da aiko manzo Allah suka kama gaba kowa ya gudu aka daina wannan eh saboda an dakatar da wato taurari wa'anda in ka tafi satar jin ma za su harbe ka eh, ko su huda mu- aljini ko su bata masa hankali ko su rikita shi tun daga aiko manzo Allah aka dinga sato wannan jin eh kamar yadda muka faɗa a cikin wata isa nan wata wato wata wata luzan wata wato boka ta Madina eh akwai tabi'in da wato aljannin da yake kawo mata labari eh bayan bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama galibi galibi in ya zo yana shiga wajenta sai ya gaya mata abubuwan da ya jiyo ya sato jin daga sama eh kuma wa'yansu abubuwan ma in tana buƙatar bayani idan mutane sun kawo mata wata buƙata ta neman wani bayani na bokantaka sai ta gaya masa shi kuma sai ya je ya bincike irin nasu sai ya zo ya gaya mata ita kuma ta gaya musu to galibi idan ya zo shigowa yake wajenta su zauna a yi magana tasu akwai lokacinsa wani lokacin da ya zo bayan bayyanar manzala sallallahu alaihi wasallam yana maka da ya zo sai ya tsaya a taga bai shigo ba sai ya leko ta taga sai ta ce da shi a kai luzan ya za ka tsaya a taga ai ba haka muka saba da kai ba ai nan za ka shigo sai ce a ai ba zan iya shigowa ba ai ina sanar da ke ma daga yanzu ma ba za ki sake gani na ba ta ce a me ya faru ta ce a Ba- ya- sai a jami ya ce "Ki- baki san an aiko muhammadu ba annabin karshen zamani baki sani ba ya ce ai yanzu ba abu- abin da yake mana wahala irin ke ta sama duk inda za ka buka je sama an sa wato masu tsaro ba za ka je ba tun da aka aiko shi aka tsare ta eh, ba- ba- ba a samun tsaro ya ce tuni na gaya miki abin da na gaya miki wassalam na yi tafiya ta shi kenan sai ya tafi bai sake zuwa ba kuma kun ga wato akwai kisoshi irin wannan duk su- in an duba dalailin nubuwa to duk za a sami irin wato bishara wato da zuwa manzo Allah wato shi kansa wannan sa wato taurarin da mala'iku da suka tsare sama wajen sato ji shi kansa yana daga cikin wato alama ta manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh haka nan ma an yi wani wani wani ma wata boka ita ma a nan maka ita ma ita ma mace ce ita bokan ita ma da ke yawanci in ka duba tarihi ko kuma ka duba irin su da layin rubuwa da za a ga yawancin masu irin waɗannan mata sun fi yawa Eh, ita ma tana da tabi'inta wannan tabi'in ya zo bayan ya zo ce to ni ma na zo na zuwa ne na ƙarshe da na yi ba zan sake zuwa ba ta ce me yasa ta ce a ai muhammadu ya bayyana shi ne annabin ƙarshen zamani saboda haka sama an sa tsaro ba yadda za a yi mu samu labari eh saboda haka daga yanzu mun daina sa ba mu- ba mu da hanyar tafiya duk irin wayannan an duba cikin dalailin nubuwa akwai su wayannan duk tarihan suna nan muna karanta su wato ranar suna eh ai kaga idan muka ɗauko kissan nan da muke yi ko ta ta ta ta, ta sawadu bin qarib ko a sawadu bin qarib eh shi sawadu bin qarib muna yin ta ita ma ranar ranar suna ai shi ma sawadu bin qarib wato yana da shi ma aljani mai zuwa masa da bayanai to idan wannan aljanin ya zo to sai duk abin da yake bukata na bayanai ya gaya masa to ran nan yana cikin bacci da daddare sai aljanin ya zo da izo bai masa magana sai idoke shi da kafa sai shi kai sawa da bin ƙari ka tashi ko da ki kisa da wato mun mun yanke ta ne eh mun yanke ta ne asali wato kissa tana da ɗan tsayi amma muna yin ta cikakkiya ranar ranar suna ana yin kissa sa'adu bin ƙari eh wato sai- sayyidina zamanin hilafar sayyidina umar sayyidina umar yana amirul mu'minin yana zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da ɗaya daga cikin sahabbai sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ga giftawar sa'adu bin ƙari sai ya ce da sayyidina umar yake cewa ya amiral mu'minina wancan da ya gifta ku ka san shi sai shi a ban san shi ba shi ai shi ne sawadu bin qari sai shi "Ah, sawadu bin qari wanda aljannin sa yazo masa da labarin bayanan manzo Allah sai shi eh shi ne wancan sai shi a kira mun shi sai aka je aka kirawo masa ya zo sai ya samu sayyidina umar a zaune sai sayyidina umar ya ce da shi kai ne sawadu bin qari ya ce wallahi ni ne ya amiral mu'minin sannan shi ne halifa sayyidina umar sai shi "Ah, kai ne wanda aka ce aljannin ka ya zo maka da bayanin bayanan matsala ya ce ni ne ya yi rarrabu sai ce to yanzu kana kan irin abin da kake da irin aljanni da yake maka bokanci da har yanzu kana kan wannan sai ce subhanallah ya amiral mu'minin ya ce ai amiral mu'minin tun da na ban na ban bokantaka tun da na shiga musulunci ba wanda ya gaya mummunan magana irin wacce ka gaya mu sai sai sai da ce subhanallah ya ce ai ka sani mu abin da muka yi kan mushi- musulunci ya ninka naka ji sai da umar yake gaya masa abin da muka yi ya ninka naka ba ni labari ya kuka yi da aljanunka sai ce to ni wata rana ina kwance da daddare dama shi yana zuwa min da labari ji shi sawari wata rana ina kwance sai ya zo yana zuwa bai min magana ba kawai sai ya doke ni da kafa ya ce kai sawari tashi in za ka yi hankali ka yi hankali in za ka farka ka farka ka tashi zamani ya canja an aiko annabi a cikin lu'ayi bin galib sai shi kai rabu da ni bacci nake ya koma bacci ya sake dawowa shegari ya masa haka ya koma to rana ta uku da ya zo ya doke shi ya tashi sai ce na fa gaya maka annabi fa ya bayyana a cikin lu'ayi bin galib ka tashi eh kakka yadda a tsere maka shi ba aljannan ne yake gaya wa sawadu bin galib shi ko sawadu bin galib yana maimaita sai na uwar wannan kisa to shi ne fa da ya ya ji wannan gari ya waye sai ce sai ya kira ku yanga sai ce a fitan masa da taguwa a shirya sai aka fito masa da taguwa aka shirya aka yi labtu aka sa guzuri shi ke sai ya sai ya nufi maka ya tafi neman manzo Allah yana cikin tafiya ya kusa zuwa maka sai ya ji labari manzo Allah ya yi hijira ya bar maka har ya tafi madina to daga nan bai koma gida ba sai ya juya sai ya tafi madina yana zuwa madina ya tambaya ina manzo Allah aka ce yana masallaci yana zuwa masallaci sai ga sayyidina Abubakar ya fito sai ya ce ina manzo Allah ce ga shi can a zaune sai ya ce da shi kai ne sa'ad bin qarin sai ya ce ni ne ce da manzo Allah ya ga mana zaka zo shi ne sa'ad bin qarin sai na ya ce a buɗa masa hanya duk sahabbai sun ci gaba sarai a buɗa a buɗa aka ta buɗe hanya sai da ya je gaban manzo Allah ya zauna sai manzo Allah ya ce sa'ad bin qarin ka bar labari ko in baka shi ne ya ce ai kaji kaji kaji kaji a nan ya bayyana musuluncinsa kuma har yi waɗansu baituttuka ma Eh, ya yi baituttuka na yabon mazala sallallahu alaihi wasallam wannan duk suna nuna wato bishara da bayyanan manzo Allah ba ma a gun mutane ba har aljanu eh, har aljanu su ne suke saukowa da cewa lokacin manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam eh to bismillah na lokacin ya tuwa ko
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب la yasma'una wato ba sa saurare la yasma'una ba sa saurare ba sa ji ai su shaydanu wato wato eh, musalu musalifi ne wasu ma huwa bil ma'ana al mahfuz an ai ba sa ji ila al mala'il ala zuwa ga jama'a madaukakiya su ce al mala'ikatu wal malaiku fi samai a sama eh wa udiya samawu bi ilah ne sadda munhim an al isga'i eh shi yasa ya ta'addada ilah eh yayi isga'i ne ma'ana ji ne eh asluhu wato wa fi qira'atin bi tajdid al mim wa sin asluhu yatasamma'una ai udgimatu ta'u fi sin yes eh wato yasma'una ne an idgamin an idgamin ta a cikin sini kaga sai ka shaddada wato sinin wa yuqzafuna kuma ana jifan su su shedanin bishuhu bil tawari min kulli janibin daga kowane janibi min afaqi sama daga sasannin sama دحورا duhura ai korewa masdar ai da harahu ai tsare da hu ko ai ya kore shi wa abu adahu ya nisantar da shi ولهم عذاب واصب azaba ta tabbata gare su bil akhirati a gidan lahira wasibun ai da'imun madawwami illa muhadiba نعم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب سابق sabiq illa man khadiba al hadaba sai wanda ya kauce wato ji ya kauce zance kaucewa ai masdarun ai al marratu ai ai masdari ne ai al marratu wal istisna wa menene gawa فاستفتهم آه. نفس الشغل ساوي min damir yasma'una ايه min damir yasma'una ها باي الا ما هدف الهدف الميرو ده masjar ay arraji ايه المرات هو ايه المرات مره والاستثناء استثناء إن من ضمير يسمعون لك ضمير يسمعون اي لا يسمع الا الشيطان الذي سمع الكلمه اي واتو با ba mai jin abin da ake illa shaitan sai dai shaitan wanda yake jin kalma min al malaikati daga malaiku fa akhadha sai kyauce ta bi sur'atin da gaggawa ma'ana sai kaucewa hadaba wa hadaba ai hadaba ya kauce abu da gaggawa yake yake kaucewa to abin da ya ji idan ya fauto maganar fa atba'ahu shahabu sai tauraro ya biyo shi ai kaukabun tauraro mudi'un mai haske ai saqibun mai hudawa ai ya buhu sai ya huda shi aw ya hariquhu ko ya kona shi aw ya khabiluhu ko kuma ya bata masa hankali فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا wato ka nemi labarin kafiran maka ka nemi labari daga gare su ai takriran tabbatarwa ne au tawbihan ko kuma kurstawa ne wannan wato neman wato bayani ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi tsananin halitta in man khalaqna ko kuma wanda muka halitta wato daga mala'iku da sammai da ƙasai wa ma fihi ma daga abin da wa fihi ma da abin da yake cikin su wa fil itiyani biman taglibul uqalai wato akwai rinjaye da masu hankali saboda haka aka zo da wato man da ya ce an man halakana man halakana domin man ana amfani da ita ne a wato masu hankali ma kuma ana amfani da ita ga abubuwan hankali kamar duk abin da yake ba mai hankali ba za ka an ce ma abin da kuma duk yake kamar da hankali kamar mutane duk sai a ce musu man man halakana wa'anda muka halitta eh to to sai ba za su zama masu hankali kenan inna halakanahu إنا خلقناهم من طين لازب mu dai mun halicce su ai asalahum mun halicce asalin su shine adamu min din daga laka lazimin mai dan farewa ai lazimin mai lazimta ai yalsu bil yadi da yake dan farewa da hannu al ma'ana ma'ana dai anna wato khalqahum cewa halitta wa anna khalqahum ko halitta su wato da ifin rarrauna ne ko bala ya takabbaruna kasi girman kai fi inkarin nabi da inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an da inkarin da suke alqur'ani almu'addi mai kaiwa ila halakin zuwa ga halakar su alisir wanda yake sassauka بل عجبت ويسخرون bal marudai lil intiqali ana amfani da bal ne da intiqali nan ci ruwa min gararin daga garari ila akhar zuwa ga wani gararin wa huwa al ikhbaru shine ba da labari bi halihi da halinsa wa halihim da halinsu wanda kai mamaki ai ajib fatihi ta yi ajibta kitabul lin nabi zance ake da annabi sallallahu alaihi wasallama kai mamaki ai min takzibihim daga sarai fantan wasu iyaka gare ka wahum su yaskharuna wato suna wato yin izgili min ta'ajjubika daga mamakin ka وإذا ذكروا لا ko يذكرون idan aka yi musu wa'azi da alqur'ani la yazkuruna ba sa wa'azuwa وإذا رأوا آية يستسخرون idza kuma idza ra'u ayata idan suka ga aya aka sauka musu da aya kan shi kakil kamari kamar tsagewa wata da suka ce maza Allah ya sa a tsaga musu wata aka tsaga musu wata eh to in suka ga wannan aya kuma aka nuna musu kuma suka ganta sai ga su kuma yasa su nuna ai yasa su nuna suna isgilanci biya da wannan wato mujizar وقالوا إن هذا إلا سحر mubin مبين qalu sai suka faɗa biya a cikin wannan mu'jiza suka ce in haza ai wannan abin bai zama ba illa sihirun sai dai sihiri ne mubinin ai bayyinin mabayyani wa qalu sai kuma suka faɗa suna masu inkarin tashin alkiyama أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون shin yanzu idan muka mutu shin yanzu mu idan muka mutu muka zama turbaya da ƙasusuwa ai na raba musu ma zama zama ko ababen tasarwa a tashe mu ai fil hamdu zain fil mawdi fil mawdi ain at taqiq wa tasil sanat wa da halalun baina wa al wajaini وآباؤنا الأولون shin da iyayen mu al awwaluna na farko bisu kunul wawi aw aba'una ko alfan bi aw ay wa bi fatiha wal hamzatu lil istifham wal adabu bil wawi wal ma'ruf alayhi mahallu in واسمها واسمها محل إن واسمها أو الضمير في لما بقوسون والفاصل همزة الاستفهام قل كتير مسن أم قل نعم قل كتير مسن أم وأنتم داخرون وأنتم كنا كسكنت زام تاشيك زام تاش إياهم da ku da iyayen naku duk za mu tashe ku an ku dahiruna kuna kaskastattu فإنما هي شجرة واحدة daidai hiya ita ai da miri ne mubham yufsiru da zo kadai dai ita tsawon nan tsawa ce ai sai hatu tsawa ce wahidatin guda daya وإذا هم ينظرون kai za mu sai ga halittu halitta gaba ɗayan sai ga su a haya rayayyu yanzu nuna suna kallo suna sauraron ma yi fa'alu bihim abinda za a aikata da su وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ƙalu sai kafirai su ce ya laitana ya halaka na ma'ana ya halaka mu wa huwa masdaru shi masdari ne wanda lafi ila lahu ba fi ila gare shi min lafsi ya lafazin sa wa taqul lahum al mala'ikatu sai mala'iku su ce wato haza yawmuddin yanda suka ce wai ya halaka su to ya halaka su sai to mala'iku sai su ba su an sai haza fa yawmuddin Ah.
wannan fa ita ce ranar alhisabi sakamako wato hisabi wal jaza'i da sakamako هذا يوم الفصل الذي كنتم به tukazzibun تكذبون wannan shine yinin rabewa bainal khalaqi tsakanin halitta allazi kuntum bihi tukazzibuna wanda kuke ƙaryatarwa da shi kuna ƙaryatar da shi kuna cewa babu shi ƙarya ne ba za a yi shi ba A ƙara lafiya. A ƙara ɗaukaka.
ogo wallahu sha ɗaya Amin.
والله شاء